إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا لنعمائه شاكرين ولابتلائه واختباره صابرين ومحتسبين فإن الله قدى أن يبتلي عباده بما يحبون ويكرهون لينظر كيف يعملون هل يصبرون أو يجزعون قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين عباد الله المتعمل في حال الناس في هذه الأيام يجد كثيرا من الناس يعيش بنفس ضيق وجزع وقلق ونفاد صبر وانتشار الشكوى بين الناس بسبب ضيق الأرزاق وفساد الأخلاق وقلة ذات اليد وغلاء الأسعار وعدم رحمة التجار وتدهور الأمن وظلم السلطان وغير ذلك من الفتن إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أحبتي في الله هذا حال الإنسان المشتغل بالدنيا المنهمك في حبها الذي يسعى لمتعتها وزخرفها وأما المؤمن الموقن فلا يفارقه إيمانه ولا تهتز ثقته بربه ولا يزال متوكلا على ربه مؤتسما بدينه قائما بواجبه راضيا بقضاء ربه مستسلما لأمره وينقاد لدينه مهما اطلعت على الحياة تغيرات أو واجهته المؤتدلات ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عباد الله لقد جرت حكمة الله وسنته في عباده أن خلقهم, أن خلقهم في كبد وقضى لهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة ابتلاء وامتحان ولولا أن الدنيا دار ابتلاء واختبار ما ضاق العيش فيها على الأنبياء والأخيار فالإنسان في الدنيا لا ينفك في شدة وضيق ومصيبة تنزل أو بلية تحل ففي حديث أمر بن العاص رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعدا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه الحديث إلى آخره فالواجب علينا أيها المسلمون اللجوء إلى الله تعالى ودعاؤه والتضرع إلى رحمته وفضله ورفع الشكوى إلى ملكوته والحرص على ما يجلب رأفته وأطفه فقد ذم الله تعالى من لا يتضرع إليه بقوله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وقال أيضا ولقد أرسلنا إلى أمم قبل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إلى آيات غير ذلك وعلى الطرف الآخر فقد مدح الله تعالى عباده المخلصين من الأنبياء والصالحين لتضرعهم إليه وإخلاصهم بتقديم الشكوى إليه وحده تعالى فهذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بمرض بمرض سنين عددا وقال الله تعالى عنه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وهذا يونس عليه السلام لما حبس في بطن الحوت نادى ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكانت العاقبة بقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك كان الأمر بالنسبة لزكريا عليه السلام الذي تقدم في العمر واشتد به الضعف ووهنت عظامه واشتاق إلى الأولاد هو وزوجه فنادى ربه قائلا رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وامرأتي آقرة وكانت امرأتي آقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فبشره ربه بقوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ومثل هذا في أخبار الأنبياء والرسل والصالحين كثير وأجيب عباد الله فاتقوا الله ربكم واستسلموا لقدرته وقضائه ودعوه مخلصين له الدين إنه ربكم المدبر اللطيف الخبير وهو الذي خلقنا ورعانا في بطون أمهاتنا ثم أخرجنا من ظلمات البطن إلى نور الدنيا وسعتها وهو القادر على تدبير حياتنا وإرادة مسيرنا وتفريج كربنا وتيسير أمرنا فلا تدعوا مع الله أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وإثم وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الملك القدير عليه توكلنا وإليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu albarka ina horonku da kaina da mu ji tsoron Allah mu kasance masu gode wa Allah akan ni'imominsa sannan kuma mu kasance masu haƙuri da jarabawa da Allah yake yi mana a wannan rayuwa kuma mu nemi lada daga wurin Allah sakamakon wannan jarabawa lalle shi ubangiji ya riga ya tsara wannan rayuwa ta mutane a wannan duniya cewa sai ya jarabci mutane da abubuwa iri daban-daban zai jarabce su da ababen da suke so zai kuma jarabce su da ababen da suke ƙi Allah yana yin haka don ya ga yadda za mu yi shin za mu yi haƙuri mu samu ladan da yake bai masu haƙuri ko ko za mu yi gajen haƙuri sai ya fita sha'aninmu a cikin sotul baƙara Allah yana cewa wallahi sai mun yi muku jarabawa da abubuwa iri daban-daban na tsoro da yunwa da na ƙasa a cikin dukiyoyi da na ƙasa a cikin rayuka da na ƙasa a cikin ‘ya'yan itatuwa Allah ya ce ku yi bishara ga masu haƙuri babu shakka duk wanda ya tsaya ya kalli halin da mutane suke rayuwa a waɗannan kwanaki ko waɗannan shekaru zai ga cewa mutane suna rayuwa ne da ainihin numfashinsu cikin ƙunci suna rayuwa ne cikin cire tsammani da rahama Allah da tsananin damuwa mutane suna rayuwa rayuwar da ke gwada cewa haƙurinsu ya ƙare mutane suna rayuwa ne rayuwa wadda ta ɗauki salo na duk inda mutane suka zauna ba su da aiki illa lissafi na matsalolinsu da kai ƙaran ubangijinsu gurin ‘yan uwansu bayi wannan yana faruwa sakamakon halin da ake ciki na ƙuncin rayuwa da lalacewa tattalin arziki da ɓacin halayen mutane da ƙarancin abin hannu da hauhawar farashi da rashin tausayi a gurin masu wadata da 'yan kasuwa da lalacewa al'amarin tsaro da kuma wato shugabanni wanda suke azzalumai waɗannan matsaloli da ire-irensu su suka taru suka mai da mutane a cikin irin wannan yanayi da yawan ƙorafi da yawan kuka da yawan kai ƙara na ubangiji zuwa 'yan uwansu bayi dama Allah ya faɗi siffar ɗan adam da yake cewa innal insana khuliqa halu'a shi ɗan adam an halicce shi da raki idan masahu sharu jazua duk da wani abu na damuwa ko musiba ta shafe shi to yana da tsananin raki da kwanzagwarma wa idan masahu alkhairu manwa idan kuma ya samu arziki sai kuma ya tarowa yana boyewa wannan irin abin da aka ambata waɗannan ayoyi to shine ɗabi'ar mutum wanda ya shagaltu da duniya wanda ya zurfafa wajen ƙaunar duniya wanda duka ƙoƙarinsa neman jin daɗin duniya ne kawai da neman ƙyale-ƙyalenta amma mumini wanda ya gasgata Allah ya zama lahira ce a gabansa shi duk wahalar da ake ciki da duk damuwar da ake ciki to baya rabuwa da imaninsa kuma sannan amincin da ya baiwa ubangiji da yadda da ya da ubangijinsa ba ta girgiza baya gushewa yana mai dogaro akan Allah baya gushewa yana mai riko da addininsa baya gushewa yana mai tsayuwa akan ayyuka na wajibi da Allah ya daura masa yana kuma mai yadda da hukunci da ƙaddarar da Allah ya ɗaura masa yana mai miƙa wuya ga al'amarin Allah yana kuma mai sakankancewa da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne ya kawo wannan hali da ake ciki duk yadda rayuwa ta juya wa mumini da duk irin yadda ya shiga wani sarƙaƙi to baya rabuwa da ubangijinsa kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul hijr wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun yowane ne yake cire tsammani daga rahmar ubangijinsa in ban da ɓatacci hikimar da Allah ya tsara wannan rayuwa ta gudana akan cewa Allah ya halicci mutane a cikin wato wahala da faɗi tashi sannan ya hukunta mana cewa za mu rayu ne a wannan duniya rayuwa ce ta jarabawa wanda da ba don wannan jarabawa da Allah ya sanya duniya ta zama gidan jarabawa ba annabawa da manzannin Allah wanda su ne bayin da Allah ya fi cikin mutane da Allah bai sa su cikin jarabawa ba amma haka suka rayu cikin irin wannan kunci da muke gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu cikin wahala da talauci sayyidina yusuf alaihi salam ya rayu a gidan yari annabi zakariya da annabi yahya sun rayu a cikin damuwa da talauci annabi musa ya taba yin gudun hijira ya bar garinsu saboda bala'i annabi isa an yi attempting za a kashe shi ga sanan dai kowane annabi ka ɗauka za ga cewa ya rayu a cikin wata jarabawa da ubangiji ya jarabce shi da ita to da a ce gidan jin daɗi ne to da waɗannan bayi na Allah wanda su ne mafiya fifiko cikin bayi to da ba sun ci matsala ba amma saboda gida ne na jarabawa so da haka Allah ya sanya ɗan adam ya zama cewa rayuwar shi ba ta rabuwa da tsanani ko kunci ko musiba ko wani bala'i da zai yi auka masa a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mai suna Amr dan As hadisin dogo ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha nabi yace sallallahu alaihi wasallama yace kun ga wannan al'umma ta musulmai to Allah ya sanya zaman lafiya da albarka a cikin musulman farko wato zamanin shi annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbansa da zamanin tabi'ai da na bayansu waɗannan ƙarnoni guda uku mafiya falala annabi ya ce to su ne shekarun jin daɗi da zaman lafiya a cikin wannan duniya ya ce wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha na ƙarshe kuma Allah ya tsara cewa za su gamu da jarabawa iri daban-daban da abubuwa da kullun za a yi ta kyamusu za a ga abubuwa iri-iri marasa daɗi marasa kyan gani marasa daɗin ji kamar yadda kake ganin su dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga yayi bayani annabi yace wata ji'u fitnatul za a kai lokacin da in wata fitina ta zo ta tarar da wata fitinar da da ake ciki fayuraqqiqu ba'daha ba'dan sai a dinga ganin ashe waccan ta farko ma ba ma matsala bace wanda da ake ganin ta matsala ake ta kuka shekara goma ko sha biyar ko ashirin baya idan wata ta zo ta bushe kan waccan ta farkon sai a ga ta farkon na ashe ba komai bace sai a ce oh ashe da dadi ne mana yawa nabi sallallahu alaihi wasallam yace ana nan ana nan wataji'ul fitnatu sai wata fitina ta ƙara zuwa fa yaqulu almu'minu idan mu'mini yaga fitinan sai ya dinga cewa hadihi muhlakati wannan fitina ba za ta banda ba wato zai cire rai ma da cewa zai kai labari a duniya saboda nauyin fitina talauci da yaƙi da yunwa da fatara da annoba da cututtuka da tsoro ga sana'iri daban-daban na tabbatar duk wanda ya rayu shekara talatin ko sama da haka a ƙasar da zai iya bada misalai daban-daban akan irin fitintunu da suka gasgata wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce thumma tankashif amma kuma sai kaga wannan fitinar ta tsallake mutane sun fita daga ita lafiya lau bata ga ƙarshen su ba wata ji'ul fitnatu sai wata kuma ta ƙara zuwa fayaƙulul mu'min mumini ya sake cewa hadihi hadihi to wannan dai kan ba za a tsallake ba ko da muka tsallake waccan to zai wuya mu tsallake wannan kuma haka za a yi ta tsallake su ɗaya bayan ɗaya so da haka abin da yake wajibi akan mumini shine ko da yaushe ya kasance mai komawa ne zuwa ga Allah ya kasance mai roƙon ubangiji da naciya wajen addu'a da rusunawa a gaban ubangiji don neman rahamarsa da neman falalarsa da kuma duk sanda kake da wata shakawa kake da wani korafi to ka kaiwa Allah madaukakin sarki kar ka kai korafinka zuwa ga bayi ubangiji baya son bawa wanda yake kai korafin Allah wurin bayi ƴan uwansa in kana da damuwa to ka nace wajen roƙon Allah don yayi maka wannan damuwa ka nace wajen kwaɗayin rahamarsa da aikata abubuwan da suke sa Allah ya kawo sauƙi ya tausaya mana za mu ga cewa cikin alkur'ani ubangiji maɗaukakin sarki yana zargi da yin Allah wadarai da bayi waɗanda ba sa risuna a gaban Allah waɗanda damuwa da tashin hankali ko jarabawa ba ta sakawa su risuna gaban Allah sai dai su ƙara kangarewa kamar yadda yanzu wasu bayi suke yi wani baya so ya ji an ce mishi ai zinubai ne suke gawo talauci da bala'i sai ya dinga ganin wai hakan ma laifi ne bayan kuma qur'ani ne ya faɗa Allah yake cewa cikin suratul mu'minun yace walaqad akhaznahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun Allah yace hakika mun kama su da azaba ta nan duniya azaba talauci da yunwa da rashin lafiya da tsoro da fari da makamantansu Allah yace famastakanu li rabbihim amma ba su koma suka natsu suka risina gaban ubangijinsu ba wa ma ya tadarra'un dama ba masu risinawan bane haka nan a wani waje cikin alkur'ani mai girma Allah madauki sai ke faɗa cikin suratul an'ami inda yake cewa walaqad arsalna ila umamin min qablik hakika mun aika da manzanni zuwa ga wasu al'ummomi da suka gabace ka fa akhaznahum bil ba'sa'i da suka ƙi yin imani Allah ya ce muka jarabce su da talauci waddarra'i muka jarabce su da cututtuka la'allahum yatadarra'un mun yi musu haka wai dan su dawo cikin hayyacin su su risuna a gaban Allah su tuba Allah ya ce falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u yo me ya hana sanda wannan jarabawar ta zakke musu su risuna gaban Allah sun ki su risuna walakin qasat qulubuhum zakatansu ne suka riga suka bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu shaytan ya riga ya kawata musu cewa abinda suke yi abu ne mai kyau a ɗayan gefen kuma zamu ga ubangiji yana yabo da jinjina ga bayinsa mutanen kirki cikin annabawa da manzanni da salihai waɗanda idan Allah ya musu wata jarabawa sai su koma ga Allah sai Allah ya yaye musu jarabawa sai su ƙara girma a wajen Allah daga cikinsu akwai annabi ayyuba alaihi salam annabi ayyuba alaihi salam ubangiji ya jarabce shi da rashin lafiya malaman tafsiri sun ce wannan rashin lafiyar cutar wato abin nan ne Allah ya jarabce shi cutar kuturta ko wani abu makamancin haka da ya lalata mishi fatar shi gabaki daya ko cin zanzana ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa sai dai shekara goma sha takwas yana fama da wannan cutar ka kaddara ko da kwana sha takwas ka yi baka da lafiya irin damuwar da kake ji ko kuma a ce mako sha takwas wani irin damuwa za ka shiga da kai da ‘yan uwanka da iyalanka da masu taimaka maka kai hamma da likitocin da suke maka jinya sai sun cire rai daga al'amuranka sai ka zai musu matsala amma wannan bawan Allah annabin Allah sai da shekarar goma sha takwas bayi da lafiya a tsawon wannan shekarun sai da komai nashi ya ƙare sai da iyalan shi suka watsi suka bashi waje ga baki ɗayansu in banda wata mata ƙwaya ɗaya shine Allah yake bamu labarin sa cikin suratu sad inda Allah yake cewa wadhkur abdana ayyuba ka ambata musu labarin bawan mu annabi ayyuba alaihi salam izna da rabbahu yayin da ya kirayi ubangijin sa wato yayi addu'a yace anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa aba yace ya ubangiji shedan ya hura mini azaba shedan ya gama ni da azaba da wahala Allah ya ce mishi urkun birijlik to kai ka ainihin buga kafarka a ƙasa haza muktasalun baridun washara ruwa zaka ga ya bulbulo ka diba ka sha kai wanka yana diba ya shaye wanka sai Allah ya warkar da shi kamar yadda zo a cikin hadisin matar shi tana jiran shi a gefe tana jira yayi bayan gari ko wani abu makamancin haka a bakin rafi ta dan koma gefe da ta ji shiru bata ganshi ba sai ta tashi tana dubawa sai ta ga wani lafiyayyen mutum take ce masa bawan Allah baka ga wannan mutumin da ake ce ma ayyuba almubtala wanda Allah ya jarce shi da ciwo ba na bar shi nan zai yi wanka yanzu nan kuma na ga ban gan shi ba sai ya ce mata aini ne ayyuba Allah ya warkar da ni da Allah kakka zolaye ni mijina ne fa nan kullun nake kawo shi biya bukatarsa yanzu yanzu nan awa ɗaya ka ce mun ya warke ya ce mata lalle ni ne ayyuba sannan ta duba ta tabbata shi ne nan take Allah ya warkar da shi saboda komawa ga ubangiji da yi Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu ma'ahum rahmatan minna muka dawo mai da dukkanin iyalansa muka ƙara mashi kwatankwacin yawansu rahama ce daga gare mu wa zikra li ulil albab Allah ya ce kuma wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas zuwa ƙarshe to inda Allah yake cewa inna wajadnahu sabiran Allah ya ce hakika mun same shi bawa ne mai haƙuri Allah ya ba mashi akan haƙurinsa yace ni'mal abdu madalla da wannan bawa innahu awwabun lalle shi ne komawa ne zuwa ga Allah yayi hakuri yayi kuka ne ga ubangiji ya nemi wato waraka a gurin ubangijinsa kuma Allah ya warkar da shi haka nan muka dauki misalin annabi Yunus alaihi salam wanda ya bar garin da Allah ya tura shi aikin annabta kafin Allah ya bashi umarni saboda tsoro da yaji na irin kafircin mutanen garin saboda tashin hankalin da ya shiga saboda barnarsu sai marmaza ya gudu kafin azaba ta auka musu sai zama na wannan abin da ya yi to ya yi gaban kansa kafin Allah ya umarci shi so da Allah ya jarabce shi da hawa jirgin ruwa wanda wannan jirgin ruwa ya kasance an yi nauyi an masa nauyi aka yi ƙura'a aka ce sai an rage yawan mutane ya fada cikin mutanen da za a rage yawansu so da aka ɗauke shi aka tsumbula shi cikin ruwa yana fada cikin ruwan nan kuma wani makekin kifi ya haɗe shi to kaga mutumin da aka ce kifi ya haɗiye shi to wannan sai dai hada a lahira amma duk da haka bai sallama wa al'amarin ubangijinsa ko ya ƙi kiran ubangijinsa ba Allah ya ba mu labari ya dusa addu'a yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba wannan addu'a ya karantar da ita cewa tana fitar da mutane daga kunci annabi ayuba bai gushe ba yana yin wannan addu'a sai da kifin nan ya ji gaba ɗaya hankalin shi ya tashi ya ji cewa lalle ya ciwa kanshi jangon dole ya zo bakin gaba ya amayar da ainihin wato annabi annabi Yunus alaihi salam ya watsar da shi a cikin yashi fa nubiza bil ara'i wa huwa sakin shine Allah yake ba mu labari cewa fastajabna lahu da yayi ta kiran ubangiji a cikin wannan hali Allah ya ce sai muka amsa mishi wa najjaynahu min al-gham muka tseratar da shi daga cikin wannan tashin hankali da yake akwai bala'in tashin hankali a ce mutum a cikin cikin kifi Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tseratar da mu'minai daga duk bala'in da suke cikin sun yarda da mu kaga Allah ya yabe shi da imani misali na uku shine annabi zakariya alaihi salam wanda yake mutum ne cikin annabawa da ya samu kanshi cikin jarabawar rashin haihuwa ga shekaru sun masa yawa ga tsufa gashi Allah ya sanya mishi kaunar ƴaƴa da shi da iyalinsa saboda haka yake addu'a yana cewa rabbi inni wa halal azmu minni ya Allah ka dai ga yadda tsufa ta raunata ni washta'ala ar-ra'su shayba yace ga kaina yayi hurhura ga baki daya walam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace amma ya Allah ni bazan butulcewa addu'a ba bazan fasa roƙonka ba ya Allah wai ni khiftul mawali min wara'i yace kuma ina tsoron bayana ka awayi gari ba ni da baya wamra ukana timra'ati aqiran ko matata ta kasance wato bakarariya ce ba ta haihuwa duk da haka yace shi tsoho matar shi bakarariya amma bai fasa roƙon Allah da neman Allah ya huwace mishi samun ɗa ba yace fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani kyautar majibinci na daga gare ka ya Allah bai nema a gurin boka ko dan duba ko wani mai tsafi ba a gurin Allah yake ta nema yace yarisuni wa yarismin ali yaquba waj'alhu rabbi radiya Allah ka sa wanda za ka bani zai gaji annabta ta ya gaji gidanmu gidan annabta saboda haka sai Allah ya karba masa ya masa bishara ya ce kai zakariya ina maka bishara za a haifa maka ɗa kuma sunan shi ma ya haya ba a taɓa sa wani ɗa suna irin na shi irin waɗannan labaran game da annabawan Allah da irin yadda suka koma gare shi da salihan bayin Allah da irin yadda suka tsananta roƙo a wajen Allah kuma Allah ya basu suna nan da yawa da ban mamaki ba irin yadda mu muke wato sai dai mu ta korafi junanmu ba ma addu'a wurin Allah shi sa Allah yake barin mu da matsalolinmu saboda ka ya ku ƴan uwa musulmi ina yi mana wasiya da mu ji tsoron Allah mu miƙa wuya ga ƙudurarsa da iyawarsa ko mu kasance masu roƙon Allah ba dare ba rana muna masu ikhlasi ga ubangiji domin shine mahaliccinmu ubangijin da ya halicce mu daga ɗan tayi cikin duhun ciki kuma ya fito da mu cikin wannan duniya cikin rauni sannan daga baya ba mu ƙarfi ya mai da mu yadda muke dinnan yana da ƙarfin ikon ya biya buƙatunmu ya gudanar da al'amarinmu ya ɗauke mana ƙunci da damuwar da muke ciki kamar da Allah yake faɗa cikin sautin yunus yake cewa ƙulman yarzuƙukun minas sama'i wal art ka ce musu waye zai azurta ku a cikin sammai da ƙasa amman yamliku sam'a wal absar waye mallaki ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ke fitar da mai rai daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy ya fitar da kuma matacce daga mai rai wa man yudabbiru al amr wa ke juya al amra fa sayquluna Allah za su ce duka Allah ne ke yin wannan sai Allah ya ce fa qul to kace musu afala tattaqun to ba kwa ji tsoron Allah ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفار والملحدين واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جعلنا جعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون